أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جودهم بيانا وإن من شيء إلا سبيل بحمده walakin la ta fuka hulda su yawo wurin kawo hikaya abin da ya faru a kano gidan gubarin gim na ce ahmad dam hassan jim ne radiyallahu ta'ala anhu ma ba ahmad dam ba ahmad da shi dan shehu radiyallahu al khalifa na biyu Allah shi ya fi mana kurakuran wai za karatul qur'ana idan kana karatun qur'ani ja'alna sai mu sanya hijaban hijabi masturan ai satiran laka bai suturce ka sai mu sanya shi bai naka tsakaninka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati da tsakanin waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai zan ba za su iya cutar da kai ba waje ana ala qulubihim kuma sai muka sanya akin nata na agadiyata rufi ala kulubim ga zukatarsu an yafkahu ai an yafhamu dan kar su fahimce shi wa fi azani muqaran muka sanya liki da nauyi ga ga kunnuwansu dan ba su maji irin jin karba wa idza zakarta rabbaka in ka ambaci ubangiji ga fil qur'ani qur'ani wa da shi kadai kace a bauta mai shi kadai wallau sai su juya gafura suna masu gudu su juya ala adbarihim gabayansu nahnu a'lamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilayk wa yadhum najwi id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masfura nahnu a'lamu mudi masana bima yastami'una bihi da abinda suke sauraron ka da shi idh yastami'una ilayka tunda suke saurare zuwa gare ka wa yazum najwa da kuma sanda suke ganawa da junansu idh yaqulu zalimuna sanda azzalume ka cewa fita najihim cikin gana wasu da asirinsu abinda suka cewa in yattabi'una ba ku bin kowa illa rajulun sai mutum mashuran wanda aka sihirce ai makadu'an wanda aka yaudara ga hankalin shi magaluban ala akalihi wanda hankalin jaye hankalin shi unzur kayfa darabu laka lamtala fadallu fala yastadi'una sabila unzur Allah ya ce duba ka gani kayfa darabu laka lamsala idan suka buga maka misalai bil mashuri wal kahini wal sha'iri suka ce kai abin sircewa ne kai boka ne kai mawaki ne fadallu sai suka bace bai zalika saboda wannan misalan da suka sa maka suka bace alal huda ga barin shirya wala yastadi'una sabila ba su da ikon gane hanya ko bin hanya ilaihi zuwa ga abin da ake nufi wa qalu aiza kunna izaman wa rufata inna lamabu'uthuna khalqan jadida wa qalu munkirin lil basi sun faɗa suna masu musun tashin kiyama suka ce a izafin na izaman yanzu muka zamo ƙasa wani fata rududugaggi mun rududduge cikin ƙasa inna yanzu a inna yanzu mu lama na abin tayawa ne halkan jadidan wata halitta sabuwa wato suna mamaki na musun cewa haka ba za ta auku ba قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا وللذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا قل ce masu ba wai ku zama rududdugaggen kashi ba kunu hijarata in kuna iya ku zama duwatsu aw hadidan ko ku zama bakin ƙarhi aw khalqan ko ku zama wata halitta mimma ya kaburu fi sudurikum daga abin da karbar rayuwa ka zamowa yana da girma irin na musu a cikin zukatanku ya zuma an kabulil hayati ko ku zamo abin da yake ya girma ga ya karɓi rayuwa fadalan anil izam wa rufat balle ba wai ku zama ƙasa da rurrugaggin ƙasusuwa fala budda min ijadin ruhi fiku ba makawa ga samar da rayuwa a cikinku a tada ku gobe kiyama ai muku hisabi a sa ku te muku ba da gaskiya ba fa sai ya kuluna da sannu zaka suna cewa to mun ji man yu'iduna wa ya isa ya mai da mu da rai bayan mun mutu mun rududdige waye isa ya mai da mu kulce masu Allah zai fadara ku wanda ya halicce ku a wala marata farkon shuɗe wa lamta kunu sai abu ku zama komi ba Allah shi kaɗai ka iya samar da abu daga babu to wanda ya samar da ku daga babu to balle yanzu ga ku kun rasu to Allah shi zai iya mai da ku da rai kamar yadda yake yayyaku da rai da babu shi ne wanda ya halice ku farkon shuɗi wa lamta ku sha ba ku zama komi ba fasa yun gizuna ilaika rusahum za ka ga da sanu suna karkaɗa kawunan su zuwa gare ka ta'ajjuban wai don mamakin cewa Allah zai ta da su da rai bayan sun mutu waya kuluna za ka ji suna cewa yasa za a dan izgili mate huwa to tashin kiyama yoshi zai kasance mun daɗe muna ji ana cewa za a yi har yanzu ba yi ba to yaushe ne za a tashin kiyama kulce musu asa ya kusa an ya kuna ƙariban tashin kiyama zama makusanci gare ku me kuka ci na baka na zuba tashin kiyama ya kusa ya zama kusa kusa gare ku yau mai da'ukun fatastajibu na bihamdihi wata zunnuna illa bistuhu illa kalila ran tashin kiyama zai kasance yau mai da'ukum ran da Allah yunadikum zai dunga kiranku min al-qubur daga cikin kaburburan ku ala lisan israfila akan harshen israfila in Allah ya kira ku fatastajibuna tajibuna da'awatahu sai ku karba kiran Allah bi hamdihi bi amrihi da horon Allah wata zunduna sai ku zaci illa bisufin duniya ba ku zauna ba cikin duniya illa kalilan sai lokaci da kankane da haule ma taro da dan girman tsoron abin da kuke gani idan an ta da ku wa kulli ibadi yaqulu lati yasan inna shaytana yanzabu bainahum inna shaytana kana lil-insani aduwwan mubina وقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفدا لعبادي غباينا المؤمنين مؤمنين يقولوا سفلي الكلمة التي أحسن كلمة ودك إتشي ما في كاو للكفار كافرين idan suna magana da kafirai kasu dinga gaya musu bakan magana ko magana mai ciwo ko ko su dinga la'anar su a'a su waɗa musu magana mafi kyawu saboda lallashi su ake da Allah mai arziki ya jiya ya tuba ya yi imani to a cika ka gaya makafiri magana sai mafi kyawu to balantana ɗan uwanka musulmi kada ka yadda ka gaya mutum magana mara kyawu ko da baya nan to an cika ka wata magana mara kyau game da mutum ko da ta kasance ciki ne kuma ko da baya nan to wanda ya kara mutuncinka ba ka nan to ba a tsammanin ya bari a ciye maka mutunci gabanka don haka ba gwaninta ba ne ka wata magana a ce wani dan kaga wani bai nan ya ce kira shi in faɗi gaba ne halar tsoron shi nika ji to wannan ba daidai ba ne wanda ya hana a ci mutuncinka ba ka wurin to ba zai yadda a ci mutuncinka ga ka zanne ba ya ce ka gaya wa muminai su gaya ma kafirai kalma mafi kyawu inna shaitana shaitan yanzu yana banna bainahum tsakanin mutane sai ka wadi magana kai da kyakkyawan manuwa kake nuhi in za a karas sai a ce ga abin da ka ce a kara kuma sai a ce ina zaton kaza to wanda ya ji in zai ce karar gaba sai ya shirya ina zato sai ya gama da abin da ka ce da abin da aka kara kuma sai ya kara nashi kuma ya shirya ina zato din da da haka da haka sai magana ma ta canza daga asalinta a rasa inda banna ta shiga ku sani shedan na banna tsakankaninku inna shedan hakika shedan kana ya zamo aduwan mubinan maki mabayanin iya lil insani ga mutum shi shedan ba wanda ya kaso iyaka ne wanda ya kafirce ya bi shi da akwai wanda yake so da ya so shi to amma ƙarshen soyayya shi da shidan ya kai shi wutar jahannama to yana maganar soyayya kenan wanda shidan kai mishi rabbukum wa alamu bikum in ya sha yarhamkum aw in ya sha yu'adhibkum wa ma arsalnaka alaihim wakila rabbukum ubangijin ku alamu bikum shine mafi sani da ku da kafiran da ku musulmi duk Allah ya san ku fiye da komai fiye da kowa to ku ban mu Allah sani ko ku aiki da zahiri in ya sha in Allah ya so ya rahamkum sai ya muku rahama har su kafiran bin taubata da tuba wal imani da imani a wurin ya sha ko ku in ya so yu'azzibkum ya muku azaba bil mauti ala al kufri da ya bari ku mutu kuna kafirai wa ma arsalnaka wakilan alaihim ba ma aiko ka wakili kansu ba fatu jibirahum bale ka cilasce su alal imani ga yin imani iyakakka dai kai wa'azi shikenan in mun ga dama sai mu sa a ji wa'azin naka a tuba ya imani in ba mu ga dama ba ba za mu bari a karɓi wa'azin naka ba ba za mu bari a imani ba to haka ko cikin musulmi in mun ga dama sai mu sa mutum ya zama na kirki in mun ga dama kuma sai mu bar shi bai zama wa na kirki to kai mai faɗa to kan me za ka yi faɗa shi batacce ba da son shi bane haka dole sai ya bace shirye ba dubara shi bace haka Allah ya so ya shiryar da shi to da haka nan kai kai ta kanka alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hatadaytum ku yi ta kanku wanda ya bace ba zai cuce ku ba iyaka kai mutum nasiha in bai ji ba shi ya sani wa rabbuka ubangijinka alamu shine masani bi man fis samawati wal ardi da wanda a cikin sammai da kasai fa ya khussuhum yana kefe su bi ma sha da abin da ya so ala qadri ahwalihim gurgudan halayensu wala qad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'din wa atayna dawud zabura haƙiƙa mun fifita sashen annabawa a kan sashi bita hasisi karamatihim da keɓanci girmama da muka wa kowane annabi daga cikin annabawa kullum minhum bi fadilatin kowane ɗaya daga cikinsu akwai wata daraja da muka keɓe shi da ita ka musa kama annabi musa mun keɓance shi bil kalami da martaban magana wa kallamallahu musa ta kaliman wa ibrahim kama ibrahim mun keɓance shi bil khullati wata hadallahu ibrahim khalila wa muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun kebance shi bil isra'i da isra'i subhanallazi asra bi abdi laylan wa atina dawud zabura shi ko annabi dawud da mun kebance shi da bashi zabura shine littafin zabura qul alladhina za'amtum min dunillahi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila wallahum cema kafirai ud'u alladhina za'amtum annahum alaha min dunillahi ku kira waɗanda kun kare ta su ma uwayen giji ne ana bauta musu ba Allah ba kamar mala'iku kamar Isa kamar Uzairu to in musiba ta same ku ku kira su su yaye muku wannan musiba ba su iyawa fala yamlikuna ba su mallaka kashfa durri ankum yaye muku cuta wala tahwilan lahu ila ghayrikum ba su mallaka jiyo cutan nan ya baku ya koma wurin wani wanda ba ku ba Allah ɗaya adda wannan iko za ku kaɗaita Allah wurin bauta kuma ku kira shi ku roƙe shi wurin musiba sai ku samu magani أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أولئك الذين يدعونهم آلهة waɗancan waɗanda kafirai ka kira suna reca su ma uwayen giji ne abin bauta mawa ya fita gudanar wasilata su ma suna da kusanci ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu ai bil qurbati bi taati ai al qurbata bi taati suna neman kusanci zuwa ga Allah da biyayya ga Allah suna ta kokari su san ayyuhum wanenan su ne a ƙarabu ilaihi wanda ya kusa zuwa ga Allah fa kaifa bi ghairihi to mi kace mu wani wanda an ka riƙa wani abu yana iyawa to shi ma ga Allah ya ka bida to ashe ka bida ga Allah ya haka bida ga wanda bai da shi ma bida yake yi na'am wayar juna suna kaunar rahmatahu rahama Allah waya khafuna azabahu suna tsoron azaba Allah ka gairihim kamar wani su fa kaifa tad'una alaha ya kuke kira su kuna ta su ma goma kane abin bautawa inna azaba rabbika haƙiƙa azaba ubangijinka kana mahzuran ya zamo abin tsoro sunna Allah shi ne ka koro azaba kuma lahira shi ne ka azaba to a kadaita shi a bauta mashi a roƙe shi shi zama ya yaya azaba ga mutane duniya da lahira وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية باب ونقري قوة القرية أريد أهلها أنا دوم با متانا ونقري إلا نحن مهلكوها سيب ما سهلك ودنا متانا ليه قبل يوم القيامة كاهران تاشي قيامة بالموت دمتوها aw mu'azzibuha ko masu yi musu azaba azaban shadidan azaba mai tsanani kana zalika wannan ya zama mastura abin rubutawa fil kitabi cikin littafin lauhul mahfuz wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an katabiha alawwaluna wa atayna thamudan naqata mubshiratan fa zalamu biha وما نرسل بالآيات إلا تخويفا mutanen makka sun matsa da cewa a kawo musu mu'ujiza a kawo mu'ujiza mu kuma mun ki kawo musu mu'ujiza saboda in mun kawo mu'ujiza ba su bi ba za mu halaka su mu kuma ba mu yi halaka su ba saboda girmamawa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ba za mu kawo ayat ba sai dai mu jinkirta masu mai rabo ya musulunta wanda bai da rabo kuma ya zama bai da wani hanzari wa ma mana'ana an nursil bil ayati ba abin da ya hana mu mu aiko da ayoyi Allah tiktaraha alu makkata wanda mutanen makka suka nemi a kawo illa an kazzaba bi halawalu sai dan al'ummar farko sun karyata mu'ujizozi da suka roka a kawo masu bayan an kawo masu to sun karanta lamma arsalna ha yayin da mun ka aiko da mu'jizozin nan fa halakanahum sai muka halaka su walau arsalna ha ila haula'i da a ce za mu aiko da mu'jizozin da mutanen bakka suka nema lakazzabu biha mun sani da ƙaryata ta za su yi wasu haƙul halaka kuma su cancanci a halaka su sai mu halaka su waƙar hakamna bi halihim ga kuma riga mun zartar da hukunci da jinkirta musu li itimami amri muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda cika al'amari annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ataina samudan nakata mun ba samudawa taguwa ta zama mu'jiza gare su mubsiratan ay bayyinatan wadihatan mabayyaniya to da muka ba su fazalamu sai suka yi kafirci biha da ita wa huliku sai aka halaka su wa ma nusul bilayati mu ba mu aiko mu ujizozin annabawa illa takhawifan sai dan ban tsoro ga al'ummominsu wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nasi wa ash-shajarata al-mal'unata fil qur'ani wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa bughyana kabira wa dhkurtuna idh qulna laka sanda muka ce muka inna rabbaka ubangijinka ahata bin nasi ya kewaye mutane ilman sani wa kudratan da iko fahim fi qabdati suna cikin damƙa ubangiji subhanahu wataala sai ya daye da su fa ballighum ka iya masu da manzancin da mun ka aiko ka da shi wala ta khaf ahadan kakka ji tsoron kowa fa huwa ya'sumuka minhum Allah zai tsare ka daga sharrin su wa ma ja'alna ru'yallati araynaka iyanan lailatal isra'i ba mu sanya ganin nan da muka gwada maka kurukuru da irin ka fadarar isra'i illa fitnatan linnas sai dan ta zamo fitina ga mutanen makka dan sun karyata abun nan da ka gani ka ba su labari wa shajaratul mal'unata haka nan la'antatta itace nan fil qur'ani cikin qur'ani azzaqum ita ba mu kawo ta ba mu sata ba sai dan ta zamo fitina ga su mutanen makka dan suna cewa wuta tana kona itti to ya azzakum za a ce ice ne ya ciro ya girba cikin wuta wa nukhawifuhum biha muna ba su tsoro da waɗannan ayoyi fa ma yaziduhum tahwifuna baya baya wa tsoron mu da muka yi musu ne ba da tsoron mu gare su bai kara musu komi illa duguyana sai ƙetare iyaka da shishigi kabiran mai girma wa yanzu qulna lil mala'ikati isjudu li adam فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تبينا وذكرتنا إذ قلنا سن منكت للملائكة كملائكة اسجدوا لآدم كوي سجدا آدم السجود تهية سجدا تغيسوا غريشي فسجدوا suka yi sujada dukkansu illa iblis sai shedan iblis shi kan yaƙi yin sujada kala sai ce asjudu yanzu ina yin sujada liman khalaqata binan ga wanda ka halitta da ƙasa gabanmu Allah in dai haka na aina wulakanta kaina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtani kan dhurriyyatahu illa qalila to shedan sai ya manta da cewa Allah ne ya ce a yi sujada ba Adamu ya ce ku zo ku yi man sujada ba in an bi umarni an kai sujada umarnin Allah ne an kai bi in an ƙi yin sujada Allah an kai masako ba Adamu ba da haka mala'iku sun bi Allah sun yi sujada shaidan ko da ya ƙi to ya yi ma Allah kafirci ya gwada Allah bai isa ba sannan ya yi alfahari gaban Allah ya gwada cewa ya yi adamu ga al'ada yin alfahari gaban shugaba to rena shugaban ne in shugaba na nan baka da damar da za ka ce kai wani ne to in har ya ce shi ya yi adamu an yi shi da wuta an yi adamu da ƙasa to allah zai faɗa ma koko a amine ne ya kame to sai allah ya ce to shi kenan ya la'ane shi ya tsine mishi kuma ya ce ya fita daga cikin sassanin sama ya fita daga cikin rahamashi madadin ya tuba ƙala sai ya ce a rayitaka shi a rayitaka ba a yi shi sai an nuna da yatsa haka sai an nuna kamar za a dagale hancin mutum sannan za a rayitaka tare suke tafiya a rayitaka kamar cewa kadu sani ba a cewa kadu sai a kadu sani sai an maka haka shi yasa aka cewa wai ka sani ba a ce masurki ka duk sani matarka za ta yi hushi kuma ya ta'adda rashin gaskiya in ka je bi koron ubanta ya yi ka sanin ba ta da kirki in ba ta da kirki amma zai ɗauki maganganunta ya zo yana zarginka da su an mata kaza ba a yi mata kaza an yi kaza an yi kaza marinan ka ce baba ai ka duk sabutun ya banza ce kai ka haife ta kai abu ka tarbiyyance ta ba haka ya kamata ka ce a raye ta ka to amma sai a dai ya hankuri a dai ya hankuri an yi kaza a dai ya hankuri a dai ya hankuri eh ai ba a koma nan ko ita ka yi ba kai ba ha koma za ta yi to shine shedan rashin kunya ta ya mance ma da matsayin Allah har ya kai yana nunin Allah subhanahu wa ta'ala na araitaka hadhal ladhi karramta alayya sai ya nuni Adamu kuma wannan da ka girmama a kaina ya Allah haka ce in mai sujada to shi kan ban iyawa da shi amma zuri'ar da za su hito ga jiki duk sai na kai su wuta kuma wai bai son ya karya ce eh sai ho bayan ka waɗannan tsalkakakkin nan da baka ba kowa iko kansu ba to su kaɗai ka buwaya ta Allah ya ce ida ma ka san waɗannan ba ka da iko a kansu wato shirin ya kai matsayin da yake yana hangen Allah ba zai taɓa ganin laihin shi ba kuma Allah ba zai yi wanda ya kai ya shi ba ta na haife shi saboda dadewa yana ibada ana gani ne kamar mala'ika duk da mala'ika jibril ya yi zama yana karɓar umarni ga shi a zazi shine shida a lokacin to wannan overconfidence da aka gare shi to shi ya ja yi ma Allah rashin kunya kamar mata ta samu miƙewa a cikin gida sai haga cewa to tana rena yaran gida ta rena mata abokan zamanta har ta kai ta rena ka to in ta tabbatar da reni ya tabbata sai ta rena uwa sai ta rena uba ba ta gane cewa ana iya korarta sai an ce an sake ta sai ta gane a'a to ina magana hajiya ai magana kuma hajiya tunda alhaji ya kore ta to wannan shi kajan shedan kuma shi kajan mata mutum ya ɗoka ya buwa ya baya da za a yi shi har dai mace ta haihu ɗaya biyu uku madadin ta gane gida na ta ne yanzu na bakin malamar ɗalibi Allah ya ji kanshi ya ce sai ka ce mata to ke yanzu ba magana aure ba ce zumunta ne ni da ke mu taru mu ruha mu juna a sai ɗiyan ga da Allah ya bamu abin da kin ka samu ki kawo wanda na samu in kawo mu haɗa mu abinci mu ba su yanzu ba magana aure ba ce zumunta ce ki taru mu raya gida to madadin ta gana haka sai kaga ce a ko an sake ni dole a bani wurin zama dan ni adda gida sai ta manta dukkan kirkin da ya kamata a yi da kuma haƙurin da aka yi da ita a'a to har sai a kai a ƙulle mai gida shikenan sai ya sake ta sai ta koma da na sani Allah ya kiyaye mu da haka mata kuna ji a rai ta ka dauka ce ma uwayen gidanku to ba daidai bane قال أرأيتك الذي كرمت أرأيتك هذا الذي كرمت علي جاء الله كتب هذا ها للتنبيه هذا yana faɗakar da Allah wai ga gani ne a rayataka hadha alladhi karrab wannan Allah za a ce ma ha faɗaki ka ji Allah bai raukana to amma saboda hassada ta cika cikin shedan ta ruhe zuciyar duk ya manta da komi kuma aka ce duk da haka idan kai dan adam kai hushi to gwamma shedan da kai dan kaga shi duka wannan karshe sai ya ce ba Allah in ka jinkirta mani Allah in ka bani dama to zan halaka su haka yana roƙo Allah ba shi dama to mu ko za a ce ba uban da ka kiyaye ka ba wanda zai tsare ka an manta da Allah ko ka je duk wanda za ka gaya ma gaya ma in sama da ƙasa za ta haɗe to sama da ƙasa ta haɗe kai kana ina duk kana ina astaghfirullah to dan haka hasada in ta cika zuciyar dan adam sai ya mance da komi ya mance da Allah har shi dan ma sai ya fi shi sai ya hankali kada shi da yace araitaka Allah ba ni labari hadha allazi fada kika ji wannan adam kaga bai ko kawo sunan shi ba saboda reni ga adam shi yasa yace hadha allazi karamta alai wannan adamu da ka daraja ka fifita shi a kaina da yin horonka in mai sujada wa ana khairu minhu kuma ka bi sani na shi Allah kalakata ni min narin Allah ka san da wuta ka yi ni wa kalakata min ko da ƙasa ka kwaba ko mu ma ka samu kai kwabin mu mala'iku mun ka gina shi an ka sami shi rai to abin da zan gaya maka Allah la kaga hadda lamin rantsuwa la in akhartani wallahi in ka jinkirta min baka kashe ni ba kaga ya san bai jayayyar mulki da Allah da in akharta ni Allah in ka jinkirta man to abin da mutum kaman cewa kenan cewa Allah wa Allah ne ko ana faɗa ko ana mi Allah Allah ne ya hi ƙarhinka da yana harta ne Allah in dai haka jinkirta mani ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama to shi ma nan dubara ce ba a zuwa kiyama sai an mutu to shedan gudun mutuwa ya kai da yaka yaka sanya ma Allah wayo da ane ma Allah wayo ya zama an kai kiyama shi bai mutu ba shikenan ya ya yi wayo ya tsire mu mutuwa shi yasa bare ne ga tafsiri ko bare bare ne da ana labarin mutuwar shedan abin sai ya baka dare ya cika raki in ya sheka da gudu sai ya kai mahudar rana sai ya ga azra'ilu ce ka iso magana ta hiya lahira sai ya juya da gudu sai ya kai inda rana ka faduwa sai ya ga azra'ilu wurin sai ya ce ka iso ai lokaci ya kusa sai ya tuma ya sama sama ba ta ke tuwa gare ya dawo ya ce wurin teku ya fada sai ta koma duci daɗa kaga iyakar raki kenan ya yi ƙara za ta halaka dukkan al'umma su ji tsoro ce shaɗin da ya ji kunya ce wai kura in ta ga wuka ce kuka ɗan akuya to Allah waddan ta bata kyauta makanta ba dan ganin wuka mai ana kuka ɗan akuya to shine shedan yayi da ya ga azra'ilu cewa to magana zuwa lahira to ashe da yace a jinkirta mai zuwa ran tashin kiyama ciki akwai wayo wai ka a kashe shi in an yi kiyama maganar mutuwa kuma ta ƙare Allah ya ce a zan jinkirta maka zuwa lokaci sananne shine mutuwar dai sai ka yi ta bayan mutuwar na wannan a ta yi kiyama kuma ya ce yan ka jinkirta mun zuwa ran tashin kiyama la'aha ta ni kanna kaga gala ga nono tauki da ashiri da la'aha ta ni kanna sai na tumɓuke iyalin shi in halaka su duk gabaki ɗaya shine zan halaka zurriyatahu zuri'a shi bil igewa duk sai na halaka su sai ce illa qalilan minhum sai wa yan kaɗan wai bai son a ce yayi ƙarya to kuma duk wahalar da yake wurin batar da mu don ya tabbatar da wannan gaske alkawalin da ya ma Allah cewa sai ya halaka mu shi yasa bai ji bai gani kuma bai yanke kauna in yayye ya halakar da kai kan ƙi to sai ya baka saboda aiki na da yawa gaba ne guda bai bata mai lokaci amma sai ya alama can in ya gama garan buba ta sai ya zagayo sai ya dan girgiza ya ji a'a kayi tafshi in ya yi tafshi sai ya zube kayan na ɓanna in ya ci kana nan kakau sai ya wuce to bai gucewa har ya kai dan shura da kafa to in ya dan ji tabbaci sai ya aje kayan bana sai ya halaka mutu Allah kiyaye mu gare shi sanda annabi Musa na ganawa da Allah kwanan na 40 bayan sun cika sai shedan ya bayyana ce Musa ganawa akai da Allah to kai Musa kwana 40 kana magana baka ga mutum baka ga wanda aka magana da shi ba sai inda Allah ga gaskiya ne ai da ya bayyana kuma ka sani ko wani aljani ne ko wani rauhani musa ya hito mana mala'iku sun ka ce kai shaitan yanzu matsayin gana annabi musa kwana arba'in yana gana da allah baka ɗebe rai ga cewa kana halaka shi bai ci ahab ai mu ba mu hidda ga halaka mutum ba a ganin uba ne adamu yana a cikin aljanna mun ka koro shi ai yanzu da ya yi shakka cewa allah ne mun samu sa'a ce sai ya wuta da haka nan mu ba mu yanke kauna kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yana sallah da daddare wai shedan na ganin ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi sai ya koma nesa ya kunno wuta ya sheko da gudu cikin manzo Allah wai ya hirgita shi ya bata sallar ji shedan dan shedanci wato ko ba bace ba dai ayi dariya ko a wahala da ya tunkaro sai manzo Allah kama shi ya riki ba ya kashe dan kenan ba da ya rike shi ya ce shedanin banza bacin dai addu'a dan uwana Suleiman da sai in ci da shedanci in daure ka ga ginshiki gobe in baya da kai su ta wasa da kai Madina sai ka ba ni wuri yadda yana dariya bai damu ba shi dan haka shedan abun gudu ne inna shaytan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa mutum kada ya amince kada ya amince duk da kakkai to kakka amince shedan na ganin ta gare ka Allah ya shiga tsakanin mu da shi ya ce amma Allah in dai haka jinkirta da zuwa ranar kiyama ni ko ne maka alkawari wallahi ba shakka sai na halaka dukkan zuriya Adamu sai wayan kaɗan daga cikinsu shi ne mukulasi ƙala zahaba man da biya ka min hum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura to kaga shi kuma waya in Allah ya riga ya hushi to shikenan kuma sai dai wata rahama ta Allah shi yasa Jibril ya ce tun wannan rana da aka yi artabu da shedan dukkansu tsoro ya cika ma zukata dukkansu mala'iku suna cikin tsoro ya ce sai ni lokacin da Allah ya aiko ni gare ka ya ce na zalabihin ruhu al'amin ala kalbika to ce man ruhi al'amin amintacce to wanda ya zama rahama ga na samu nutsuwar zuciya ce to shedan tun da yake mu muna ganin cewa shugaba da cikin shugabanninmu bai taɓa laifi ba sai rannan ya sujada bai yi shi kenan Allah ya ɓata da shi kuma ya ce ƙala lahu Allah ya ce mishi izhab tahi faman ta biya ka minum cikin ɗayan adamu duk wanda ya bi ka kowane ne kaga faman ta biya ka duk wanda ya bi ka man ɗin nan ba ta da wani saiwa ne duk wanda ya bi ka to ni ba ni su na ban ma duk wanda ya bi ka ka tai an baka duk wanda ya bi ka daga cikin ɗaya adamu fa inna jahannama ka sani wata jahannama jaza'ukum ita asaka bakon anta wa man ittaba'aka da kai da duk wanda ya bi ka munzara za mu saurara muku sai ce ila yaumil waqtil ma'lum ba sai kiyama ba mutuwar da kaka gudu na gane to sai ka yi ta za mu jinkirta muku zuwa lokaci sananne wahiyar nafkatul ula shine busa farko ta duk a mutu za mu kai ku jahannama jaza'an sakamako mawfuran ai kamilan cikakke to bari ma mu baka hanyar da zaka iya batar da batacce cikin su wasabziz manista da ta binhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum bil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura inna ibadi laysa laka alaihim sultan waka mai barin duka wakila ya ce ka tai da kai da su duk zan kai ku hakku kai lokaci sananne shi ne ku mutu ku tashi ku shiga jahannama kuma sakamako cikakke wasu zai ka rawarawar da manisa ɗata bin hundu wanda ka samu iko rawarawa cikin raba shi da imani bisa wutuka da kiranka zuwa gare su bilgina'i da waka wal mazami da kayayyakin busa da kiɗi wa ajalib alaihim kai masu kururuwa da za su bi ka bi khailika da dawakanka warajilika da matawa shine dakaru masu tafiya ƙasa su ne masu tafiya kan dabbobi da masu tafiya ƙasa zuwa sabon Allah duk kai kururuwa su bi ka wa sharikum kai tarayya da su fil amwal cikin dukiyar almuharrama abu haramtawa kan riba kamar riba ka kawata musu riba wal ghasbi da kwace fashi da makami wal auladi da 'ya'yan zina wa iduhum ka kai musu alkawali bi Allah ba'atha wala jazaa ba a tashin kiyama babu wani sakamako amma Allah ya ce wa ma'ilu mu shaidan shaidan bai mu mutane alkawali da komi illa gururan sai rudi yace to duk wanda zaka yi ka tai kai inna ibadi almu'minin haqiqa bayina mu'minai laysa laka alaihim sultan ay tasallutun huwa ba ka da iko ba ka da ƙarhi gare su wa ka fi birabbika ubangijinka ya isa wakilan wakili mai kula da bayi ne muminai a kanka duk abin da ka yi dama sai dai halakakke shi kawai zai bi ka amma da ba halakakke ba ba da za ka yaudare shi rabbukum alladhi yusji lakum al-fulka fil bahri litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahima rabbukum ubangijinku allazi shine wannan yuzci lakumul fulka wanda ka gudanar da jiragen ruwa gare ku yana gudanar da su a cikin bilbada a cikin gulbi shine teku da tabbata gumin fadale saboda ku nemi fadala Allah ta'ala kaga in ba horewa Allah ba yadda za a yi wata uku ana loda jirgin ruwa kuma ya shigo ruwan nan ya keto bil dubbai ya zo ganga a yi wata uku ana sauke lodi in ba rahama Allah da fadala ta ba da za a yi tuna cikin ka cire allura ka jewa cikin ruwa nutsewa za ta yi amma ga wata uku ana lodi abinda za a wata uku ana saukewa ya shigo cikin teku ya kawo ƙasar kulami lahiya kuma inda zuwa abin da kuka bukata ce sai kun ta inda yake ku zo da shi da ba ku iyawa to amma kana zaune sai Allah ya samu wani sha'awar yin kaza a can wata ƙasa ya ta yin abin da umarninka ne kai ku kana can wata ƙasa ba ka san da an yi abin ba Allah hore murshi ku wannan abin ya kaso ya zo ya ɗoko ya kawo wani wuri shi kuma Allah hore mu wani jirgi ya kaso ya kera wani sana'a jirgin ya kaso ya yi a zuwa ɗauko kayan na a kawo wani ya zo shi kuma so ya kai ya sari kana zanne gidanka a kawo maka a ce kana sai ko a kawo ma kyauta iyakar fadalar Allah kenan innahu ubangiji kana ya zamo rahiman mai rahama bikum gare ku fi taskhiri halakum cikin hore waɗannan abubuwa musamman jiragen da doko haja zuwa gare ku to banda jirgin ruwa zuka dubi jirgin sama yadda za a cika shi da mutane da diloli ya tashi cikin sararin sama kamar tsuntsu ba abun da za a ga ya rike shi ya je mil dubbai ya zo ya sauke mutane da haja kuma ya koma ce lahiya lau in ba Allah ba wa isa ya hore jirgin sama an cika shi an dankare shi da mutanen da kaya amma ya hihika sama kamar tsuntsu ya kai duk inda za a iya sauke cikin ikon Allah a gani wannan sai fadala ta Allah wa iza masakum ad-durru bil bahri dallaman tad'una illa iyyah فلما نجيكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر idan tsanani ya shafe ku fil bahari a cikin gulbi khawfal garak idan tsoron nutsewa ko ko in kace khawful garak ya zamo bayanin abduru tsoron nutsewa dalla man tadahuna wanda kuka bauta ba Allah ba dalla sai ya bace daga barin ku ba ku tuna wani abin bauta illa iyahu sai Allah shi kadai duk kafircin kafiri idan ya ga halaka za a ga ya kira Allah a lokacin bai kiran lata bai kiran uzza bai kiran wani Allah ɗaya zai kira yani har ga dai sai dai Allah da ya sauke sai dai addu'a falan ma na ja ku ya da ya tsirar da ku daga nutsewa wa awsalakum min albar ya kai ku sarari a aradatum sai kuka bijiri an tauhid daga barin kadai ta Allah wa kana al insanu kai mutun ya zamo kafuran ai jahudan lin ni'ami mai yawan butulci da kafirce mu ni'imomi na Allah ko da mutanen duniya kowa na da kulumboto ne yan sihirce sihirce yan makirce makirce in abu ya ɓaci sai a ce jama'a to yanzu kan sai a koma mu Allah har ga sai addu'a kuma in an yi addu'a abin ya yayi madadin a mayan ma Allah da cewa shi ya yayi sai a koma waɗannan yan abubuwan da an kai su aka dibi ba Allah ba subhanahu wataala za ka koma ga Allah da gaske to sai Allah shi yayi musiba kuma bayan ya yayi kada a bijire ma Allah subhanahu wataala Allah na ga mana cewa duk musiba ta same ku to abu ne dan kaɗan daga sakamakon ayyukan ku dan ma Allah na yafe mafi yawa yana ci a wata aya da Allah zai rika ku da abin da kuke na fajirci da bai barin ko kadangare bisa bayan ƙasa. da haka nan mu ta istighfari mu koma ga Allah da gasken gaske kuma in ya yayi ba Allah sai ya ɗauko sojoji ba ko makamai ko nukiliya kun fayakun ne kawai da ya ce a bari an bari shi kenan to kuma ba an yayi laifukan mu sai mu yi alkawalin ba za mu koma afkawa cikinsu ba Allah shi yayi muna Allah shi yayi muna kowace irin musiba Allah hana mai mutunci gare shi idan ya tsirar da ku daga nutsewa kuka kai ga sarari shine wurin aminci sai kuma ku bije da kuma kaɗai ta Allah ya ce kai ɗan adam ya zamo mai yawan mutunci ga nemomin Allah afamintum an ya kasaba bikum jalibal barri aw yursila alaykum hasiba thumma la tajidu lakum wakila to ganin kun kai ga tudun na tsira ga ganin ku kun ka mutunce ma Allah afa amintum to kun amince ne an ya kasiba bikum janibal barri ya shahi sashin sarari da ku ka karuna kamar karuna karuna ai ba gulbi an kai shi ba kawai ce an kai ya ardu khuzihi ƙasa kama shi haka ɗaya aka ce kawai sai ta kama haɗiya ta haɗe shi ga baki ɗaya kuma dan ka a ce wani rami ne ta kama shi gaba gaba a hankali a hankali so saba'in jiku tsawon shi ya kama ya tsaya yana ma annabi musa magiya ce ya arzu kuzihi kuzihi ya arzu ya dan ja kuma ya tsaya ce kuzihi ya arzu har ya lume ga baki da sai mutane marasa imani suka ce to ai karu da bai da bai gado sai musa me zai hana ya sa ƙasa ta haɗe shi ɗin ya gada dukiya ta yi sai ya ce ya Allah duk inda dukiya ƙaru da take yana roƙon ƙasa ta haɗe ta sai ƙasa ta haɗe dukkan gidaje da gonaki duk abin da ya mallaka ƙasa ta haɗe shi to shi ne Allah ya ce kuna ganin kuna da amincin ƙasa ta haɗe ku in kun koma kafircin ku au zila alaikum hasiban ko ko ya aiko muku iska mai tsakon kwani ya jehe ku da iskar nan kamar yadda aka wa mutanen ludu su ku iska an ka turo da tsakon kwani ko wata tsakuwa da sunan mai ita ta fada ga mutum ta hude shi ta hude abin hawa ne ta hude kasa ta koma cikin jahannama inda ta hito to kuna ganin Allah ba zai baku haka dan ba ai ba sai cikin teku ba Allah ke da iko na'am suma la tajidu wakilan lakum sannan ba ku samu mai kiyaye ku daga Allah in ba shi ya gada ba ba wanda zai hana Allah shi muku azaba in ya tashi muku azaba amma min tumu an yu'idakum bi ta'alatan ukhra ويرسل عليكم مقاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا كوكو بعدين gulbi ba to ai dole ku shiga gulbi dan ba ku da wata dubara sai kun shiga gulbi am amintum koko kun amince an yu'idakum bi ya mai da ku cikin gulbin nan taratan ay maratan ukra wani lokaci bai risala alaikum qasifan min rihi sai ya aiko muku ya sako muku wani mai karhi shine rihan shadidatan iska mai tsananin karfi la tamuru bi shay'in ba ta shudewa ga wani abu illa kasafatu sai ta kakkarya shi wato kasira fulkakum ta kakkare jiragen ku kuna da wani aminci kenan masu luga rihan kaga iska sai ce shadidatan saboda ba a cewa hazan rihu sai dai hadihi an rihu kama hadihin naru narun lahi sai ce narun lahi muqada allati haka da rihan shadidatan saboda muhallasi ne biduna alamacin tanis bayan guda kuma sai ya nutsar da ku cikin teku bi ma kafartum ay bi kufrikum saboda kafircin ku suma la tajidu sannan ba ku samun wakil tabi'an mataimaki ko ko mai bi maku haƙƙi alaina gare mu bihi da shi la ta jinu lakum alaina bi tabi'a ba ku samu wani wanda zai taimake ku akan haka da muka yi muku aw tabi'an ko wani mai biyan haƙƙi mai bada haƙƙin dan adam mudalibu na bi ma fa'alna bikum wanda zai neme mu kan abin da muka yi muku yace zai hukunta mu wala qad karramna bani adama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يتي ولقد كرمنا بني آدم مو da muka yi dan adam hakika mun girmama mutum bil ilmi da ilimi wa nuzuki da magana wa hatidalil khalqi da daidaituwa halitta wa gairi zalika da wani haka ka dibi halitta ka gani babu wanda ya kyawa halittar ɗan adam ba wanda ya daidaituwa da haɗuwar ɗan adam sannan shi da ilimi shi ka iya magana shi bayanin abin da yake so ya bayani wa minu yana daga girmamawa da muka wa mutum da haratu tsarkinsu ba da mauti bayan mutuwa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama mumini bai zamuwa najasa da rai ne ko bayan ya mutu Allahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal ashiya'a shi ya halicci abubuwa wa karrama bani adama kuma shi ya girmama mutum dan adam fadala bani adam ala jami'i ma khalaqa Allah ya fifita dan adam bisa ga dukkan abin da ya halitta wal khalqu ita halitta ismun min ruhaniyun laisa lahum ajsamun wani kashi daga cikinsu na ruhi ne wato haske ne ba su ma da jiki wala ya kuluna wala ya sharabun wala shahawata lahum ba su ci ba su sha ba su da sha'awa haula al mala'ika to mala'iku kenan wa kismun baha'im wani kashi ɗaya ku sai Allah ya su dabbobi ya kulun wa yashrabun suna ci suna sha gayatu ma'in da min al aqli al'akal wa shuru iyaka matuka abin da suke da shi na hankali shine ci da sha da abin da zai jawo zuwa gare su shuguluhum butunuhum wa furujuhum abin da ya dame su shagalin su kawai abin da suke da aiki a kan shi shine bukatar ciki da bukatar farji wal insan shi ko mutum ja'alahu Allah wasiqatan baina hadaini sai Allah ya sa mutum tsaka tsaki rabi ne ruhi rabi ne tabba fihi ruhaniya cikin shi akwai ruhaniya tushakilu ruhaniyatul mala'ika tana kama da ruhaniyan mala'iku wa fihi haywaniya kuma cikin shi akwai sashi na dabbantaka tushakilu hayawaniyatul baha'im tana kama da dabbantakar dabbobi al'insan shi mutum ya saluhu an ya kuna malikan yana da kyau yana iya zama mala'ika kama ya saluhu an ya kuna bahimata kama da kuma yana iya ya koma dabba hagwama dabba ma da shi wa kama ya saluhu an ya kuna shaidanin kuma yana iya ya zama shaidan wa kama ya saluhu an ya kuna sabu'an yaftaris kuma yana iya ya zamo zaki ko wani naman daji wanda iyaka ta kai horota ya zubar da jini ya kashe mutum al'insan shi mutum biyu kuwatul ghadab akwai kuwa ta hushi a cikin su a cikin shi idan mutum ya hushi to hankali ne ma sai rabu da shi balle imani suka ce bari in kashe ka a kashe ni kuma in an bar shi kashewa zai yi kuma ya da a kashe shi kuma yana cikin hushin bai damuwa da kashi sai dai in hushin ya rabu da shi sannan ya gada bai kyauta ba kai ne ba shi yasa ko da ta'addanci mutum ya yi to ya an kama sai a bari tukun sai ya rabu da waccan guba ta hushi ya koma mutum to shi ka ce ka san abin da ka yi kaza da kaza da kaza hukunci ne za a rama za a kashe ka sannan zai gada bai yawa yiwu bai kyauta ba kai ne ba wal gadab muqtadahu al iftiras kasabu shi ko hushi abin da yake hukunta shine farauta a kashe a zubar da jini kamar zaki al-insanu za ta biya halatul gadab mutum in ya bi hushi nai hatta kana shugulau an yaftari safaqat kasiba faqad kharaja min hukm al-insaniya ila hukm as-sab'iyya sab'iyya wa huwa sab'un wa sharru min as-sab'i mutum a halin hushi in ya zamo abin da kawai yake damun shi ne ya yi farauta shi ne ya kama ya zubar da jini ya kashe to ya zamo kamar zaki ko damisa kuma ga lokacin ya haita hukuncin mutum ba mutum ba ne ya koma dabba ya koma zaki ya koma dabbar daji ya zamo kamar dabbar daji mai farauta wa sharrun minas kuma ya yi dabbar daji zama sharri wai za ta biya kuwata shahawati idan ya bi ƙarhin sha'awa ta yi walam ya shagil illa bi batni wa farjihi yasiru bahimatan idan ko ya shagaltu da sha'awa to sai ya zama abin da yadda bai sai ciki sha'awa abinci sha'awa abin sha duk da wurin zama da wurin komi na dai jiki to sha'awa ce kawai ta jikin nan wa farjihi da kula da farji shi to in yi haka yasiru bahimatan ya koma dabba Allah ce ilhumu illa kal an'ami bal humu adallu sun koma kamar dabba bal sun yi dabba bacewa dan dabba akwai mai amana irin kare akwai mai gode ma mai mata ni'ima irin kyanwa musa akwai mi akwai mi akwai mi to amma shi mutum in ya hushi ko ko ya bi sha'awa ya zamo dabba to tuwon madabba da shi don zai manta da komi zai manta har da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma manta da shi kanshi abin da zai zamo bala'i gare shi ba zai iya guje mishi ba wai za sara bahimatan fa huwa sharrun min al bahaim li'annahu dayya ruhaniya in ya koma kamar dabba ya zamo dabba to gwamma dabba da shi dan ya yi dabba sharri dan ya tozartar da zamuwa ta ruhi wai zai shagala bil makari والخديعة والخيانة كالشياطين حتى صار ذلك دأبه صار كأنه إنسان صورة وهو في الحقيقة الشيطان والشر من الشيطان idan mutum ya shiga shi da kullum makirci da kullum yaudara da cin amana kamar aikin shidanu har ya zamo iyaka abin da yake kenan al'ada ce kenan da ɗabi'a ce kullum makirci da yaudara da khiyana cin amana za ka gan shi ga sura ta yi kamar mutum amma ga hakika ba mutum ba ne shaidani ne ya ce gwamma ma shedan da shi ya hi shedani shar ya ce ga yanan jiki kamar mutum fuska ta mutum ƙawahu na mutum jiki na mutum ce amma can ga zuci gwamma yawwa to kagan aka yake da haka nan ka yi ƙoƙari ya zama kana nan mutum ɗinka kuma sashen ka na ruhi ya yi rinjaya na zaman ka mala'ika in ka ga irin waɗannan abubuwa to ka sani ka bi hanyar zama shedan sai ka yi ta'awizi ka dawo wai za ja hadan nafsa amma in ya yaƙi zuciya ta yi hatta tsaharaha har ya tsarkake ta min bahimiyya daga dabbantaka wasabu'iyya da zakantaka washaitaniya da shedan da shedantaka da shedantaka wa alhaqaha bil mala'ikati ya riskar da rai ne da mala'iku da a'a bi kasaratil ibadati da yawan ibada wa zikrillah da zikirin Allah wa safa'il ma'rifati da da tsarkin sanin Allah wal qurb min Allah da kusanci zuwa ga Allah yasiru sai ya koma min jumlatil mala'ika cikin jimlar mala'iku wa huwa khairun min al mala'ika a lokacin kuma ya fi mala'iku alkhairi wale hada saboda haka da al'insan in mutum ya koma irin haka saluha an ya kula fihi Allah tabaraka wa ta'ala ula'ika hum a in ya bi shedan ko ya bi dabbantaka ko ya bi zakantaka to sai Allah ya ce mishi ula'ika hum sharrul bari'a waɗannan su ne mafi sharrin halitta to mutum ya cancanci haka nan kuma ya cancanci kama ƙalafi kamar da Allah ya ce mai sanda ya yi tsarki ya samu kusanci ga Allah sai Allah ce ula'ika hum khairul bariya waɗannan su ne mafificin halitta alkhairi ga baki ɗaya kaga mutum ɗaya ka iya tarawa yana ya zama sharrul bariya yana ya zama khairul bariyati لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين Allah ce hakika mun halarci mutum cikin mafi kyawun daidaituwa kasan kullum mauludin yula alal fitra duk wanda aka haifa ko gidanwa an haife shi musulmi sun marada da nahu asfala safili sannan in bai dace ba za mu mai da shi baya hayyafi dukkan kaskastacce kaskasta wato ya zama sharrul bariyati kaga kenan ya zama asfalus safili idza lahaka bil malaikati fa huwa afdalu ma khalaqa Allah idan ya risku da mala'iku ya tsalki kamar su shine mafificin halitta Allah ga baki daya khairul bariya kenan wa idza tahadda al bahaim aw ila shayatin aw ila siba fa huwa sharrul bariyati idan ko ya koma ba ya lalace har ya koma cikin dabbobi ko ya koma cikin shedanu ko ya koma cikin dabbobin daji su zaki masu warauta ya zama mafi sharrin halitta kullu insanin khalifatun ala Allah tabaraka wa ta'ala fi juz'in min al-mawjudat za a shehu zai ci gaba da bayani insha Allah gobe rayuwar mu ta kai da lafiya cewa kai din da mutum Allah ya yi ka khalifa na Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai bakka banza ba kana da abun da kake ma Allah wakilci a ciki mafi karanci gabanka da sauransu kuma ya ce Allah ya wakiltar da kai ga mulki mafi karancin talakawanka gabanka da sauransu to ya za a ka tabbatar da zan waka khalifa na Allah a cikin khilafa da ya baka Allah ya taimake mu jiya ya kamata mu faɗakarwa wurin magana da aka yi bara kuma ta samu karbuwa duk duniya ta faila an yabi zawiya wurin taimakon yan uwa da aka yi musamman wurin tufafi mu'assasa tana nan tana ci gaba da ayyukanta na alkhairi ko bana muna fatar a samu tufafi a ba mu'assasa saboda ta ba mabukata daga cikinmu bara an yi mun ga amfanin abu kwarai da gaske kuma alhamdulillah kai tufan da ka rena wani ya shekara yana amfani da shi kuma inda ya kaso a ganshi da mutunci ta ga ya sato wannan da kai kan rena shi sa da mutunci gare shi Allah ubangiji ya taimake mu da taimakon shi haka in ma da kuɗin da za ba mu asasa to kuma duk ana bukata wanda yake ne tana nan alƙali mansur shaban shi ne shugaban ta har yanzu muna fatan cewa duk wanda ke da abin da zai taimaka ya taimaka haka kuma muna godiya mutane sun karɓa kiran taimako wurin abinci kuma a haƙiƙa ya fi inda aka fito Allah ya saka da alkhairi ko tana buɗe sannan wannan tafsiri na zawiya ana sa shi a FM karhe goma zuwa sha ɗaya na dare kullum insha Allah sannan kuma akwai tafsirin Sheikh Malam Murtala wanda za a sawa a rediyon Zamfara amma ba wani lokaci ba a karfe ɗaya na na dare na yake sa kwarai na wanda shi ba ba za a duka sa tafsirin Sheikh Malam Murtala karfe ɗaya na dare a rediyon Zamfara insha Allah haka daga akwai gamji akwai NTA akwai kuma social a wannan media duka ɗaya daga baya za mu san lokacin akwai kuma al'umma na gari na kowa su ma sun fara tun jiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya karban muna Allah ya sa kan mu zama dabba ko mu zama naman daji ko mu zama shedanu Allah ya sa mu zama mala'iku mu hisu mu zama ulaika hum khairul bariyah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا الله فسوف الحمد لله الحمد لله إلا سوف يوم الجنة سنتا إلا بيام البكاء ثم لدولي على الآخرة Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير والى اللقاء امين